kuma daraja sai ya kira ƴan uwan nasa suna kuka suke cin abinci tare da yake ku daina damuwa ku ne daraja na yaya za a yi Allah ya baka kuɗi ko Allah ya baka arziki ka je Kano ka zauna ka je Abuja ka zauna ƴan uwanka su zo ka kai su otar wai kai wani irin mutum ne an ji mata ka zo ka zo matarsa ce za ta zaga ka san dan boko matarsa shi ne uwarsa yi mana Allah sai da ji ai ai wannan kar su bata mana rayuwa ka kai su otar shikenan daga ta faɗa wallahi an gama ai yanzu zan je na kama muku ne kwalle ga ko kuma na kama muku sharaton za a je a kai ku kuma a dinga a can na gaya wa nan inda abin din yake za a dinga kawo muku abinci dan uwanka ai ko Abuja ka gina wannan gidan ƴan uwanka suka zo kamar mutum goma ba maganan doka ai a filin gida ba shin bada taru ba zauna in ma ba inda za a kwanta a zauna ga ka ga su in kai cikakken mutum ne ya zama ba guri kai da matar taka ku je ku kama otal sai ku bar su in ya gagara kai ka kama otal kai ka bar su in ba haka da matanka da yaran nakan ba guri ka kai su amma kai da su ku kwana a gidan dan uwa wanda ko aljanna ka jan ba dan wanka ranka ba zai daɗi ba ya dan wanka ya zo gunka Allah ya ma ni'ima kuma shikenan sai ka zo kana ta guguje masa ya zo yana so ya ji kanshinka kai kana so ka ji kanshinka in kan gani sai ku tuna wani yaya ya labari yaya wane ne a zuwan yan uwanka ne ya zumunci zai sadu ni bangaren mahaifin mu waye rago ne eh akwai wane da iyalansa suna nan shine a bangaren mahaifin mu shine to bangaren mahaifiyar mu fa eh bangaren mahaifiyar mu da duk sun mutu sai ka san sai ƴaƴan yan uwa wani ya rasu ka san ya bar yaransa kaza wani ya rasu ya bar kaza wani ya rasu ya bar kaza su ne wanda suka rasu a bangaren mahaifiyar mu to bangaren mahaifin mu fa wani din yana dare kuma su wani su wani yan uwan namu sun rasu sun bar ƴaƴansu to kai in abuja ka ma ziyara to sai ka dau takarda da biro kana rubutawa kana rubuta in ka dai rubutu ɗan uwanka kaman guda hudu sun mutu ɗaya yana nan to ɗaya zaka za duk wannan ƴaƴan nasu su hudu a mutum ɗaya suke iyayen kurin zaka rubuta wanda suka mutu wannan ma iyayen da suka mutu zaka rubuta sai ka samu ƴan uwanka kaman takwas bangaren mahaifiyarka ka samu wajen guda shida suna raye suna raye takwas ga hida an gama ya zama goma sha hudu yanzu ne ya za a yi kenan saboda ka san harka ta aiki ba zai yi ma aiki a haka ba ga lambar waya na ka gani ni din ma ina so zan je amma ga lambar waya bangaren wane da wane da wane mu je duk zan yi musu magana da su idan an je dan uwan naka ya tara yan uwan naka in Allah bai baka ikon zuwa ba salamu alaikum wane eh da wane ke magana ni ne wane to dan uwan mu da wane ya gaya min eh kana raye da ma ina raye to bayan ka do Allah sai waye sai wane to hada ne da wani an hada su su wane ba ƴaƴansu ne to duk kowanne babban ɗansa ɗaya ɗaya ɗaya haɗa ni da su duk ƴaƴansa ɗaya ɗaya sai aka haɗa ka da su su ma ɓangaren uwa ta fa wane ne da wane suka ragu to sai su waye sai wane da wane da wane su ne ƴaƴan su ne ya to alhamdulillah abinda nake so da ko zan tura naira dubu ɗari biyu gaba ɗayan ku ku buɗe akawun kowa ɓangaren mutum goma sha hudun nan ba zai fice dubu hamsin hamsin ba maza ku je ku buɗe akawun akwai abin da zan turo muku na turo muku ku da kuke raye naku ne su wannan wanda ba sa raye na ƴaƴansu ne amma ni ma zan daure dai duk da dai hanyar ba kyau zan daure dai a ɗan rako da zuwan koma in kuma kana tsoro abin ya zama lungu da yawa kai ka ce to bayan an buɗe akawun ka ce gaba ɗaya ƴan uwan naka a ɗauki mota guda biyu wannan ne ne sharon ɗin ba sharon ba wannan mota taku homa jib guda biyu ka ce don Allah ku ɗauka ku zo Abuja ku zo Kano wannan jiran ku ni zan hau jirgi daga Abuja zan zo Kano tunda dai kai rayuwar taka kake kakkarewa ka zo Kano su zo Kano a je a haɗa Kano shikenan idan ka je Kano tunda babban mutum yana da gidan yan wansa kawo masa a masa dalla dalla ya gani idan muku dalla dalla ga dangin wannan a dangin wannan da ya mutu ga mutum uku wannan ga mutum uku wannan ga mutum uku duk an kawo wanda suke raye gashi an duba mutum goma sha da kace sai kenan kowane kun bude a kawo ne a take ka sa manajan banki ka ce to duk na tura kowane kawo miliyan ɗaya ɗaya eh kar ku yi wauta kun ga ku ne dangin mu Allah ya rufa mun asiri ya rufa muku asiri to abin da nake so kafin na zo ku da kowa ya ga miliyan ɗaya dangin wannan da yayansa suka rasu maza da mata ba gado bane ba bambanci da mace da namiji a raba daidai eh a raba dan matar ma tana da mijinta ko kuma wannan da kuke raye in mutum ɗaya ne da ya saura to nasa ne ne kadai in yana da ‘ya'ya tun da yana da yayi ya san yadda zai wa ‘ya'yansa idan an raba sai ka ce to ku koma ku kama noma fa ku kama kiwo kuna sana'a dan ku ba mutane kunya a gane cewa dan uwanku ya yi gani ima eh yanzu ne ba zan iya karasa zuwa gida ba to ga miliyan ɗaya ɗaya an samu kuma wannan naira miliyan ɗaya a hannunka kuma sai ka je ka buɗe rafa kyar sai ka yaga eh sai ka ce to ku zo tun da na kira ku kun zo wai kamar kuɗi kamar kuɗin kai ke gani ko ƙarin rafa malam daga nan kowanne sai ka bi da naira dubu ɗari ɗari naira ɗari biyar biyar ɗauri biyu sai ka dangawa na ta dubu ɗari wannan da Allah kuɗin mota ne saboda na kira ku wannan gashi wannan gashi wannan gashi sai ka dawo kan masu mota nawa kuka ɗau masu homa sai ranka dai dama zuwa da dawa mun yi magana su biyun nan za mu ba su dubu hamsin kace suna ina kun ba su ne a'a to ku zo ina masu motoci ga manan kowanku ga dubu hamsin hamsin sai ka ɗauki dubu hamsin ɗaya ka ba mai homa ɗaya ka ɗauki dubu hamsin ɗaya ka ba ɗaya ka ce a dangin namu kuna da mota ne ko babu to babu to na yi magana ɓangaren mahaifiyata da ɓangaren mahaifina dole za mu yi tunani ba za a bar ku haka ba nan za a aiko da na ga motar da kuka hau irin wannan kuke so tana dan nema muku kuɗi to ku dangin maza gaba ɗaya za a aiko muku da homa ɗaya kuma mata za a aiko muku da homa jib guda ɗaya ɓangaren mahaifiya da ɓangaren mahaifi za a zo da guda biyu saboda haka masu mota su kai ku bai yi sati ba kana zuwa sai ka je abuja maimakon ma kawo dan kwatano ka je kamfani shil ka baro guda biyu yan wake magana sai ka baro guda biyu ka sa masu lock time nan ka sa moba holis yana gidan gaba nan ga direba mutum bi rak a zuba kuɗin mai kuɗin su zuwa ce in an zo a nemi wane ai za a yi waya da shi a zo da mota sabi guda biyu alhaji wane ne ya turo mu ina wane babban wasu wane ya ce to gahi nan ku yi waya da shi yaya wane lafiya lafiya ya gaji an zo da mota to wannan bangaren mahaifina ne eh ku nemi direba ku bara na dan nema muku rufin asiri kun san zaman mu na Abuja wani yayi hankalin namu abin ya rabu da yawa kafin na waiwaice ku kuna da abin da za a dan nema muku kuɗi wannan kuma a jiya kai bangaren mahaifiyata Abbas su ba kafin mu dawo Abuja abubuwan namu ne mu shiga nan ofis din mu fita ba ma ganewa to ga hidiya rike ni ma ina nan tafe ina nan tafe Allah ya muku albarka kun ji na gode to madalla eh nan gaba yan uwanka babban wannan ka sai ka mai da hankali ka ce to ku yi hakuri ɓangaren mahaifina wane ne zai dinga magana da ni ɓangaren mahaifiyana wane ne inda wani abu na gida na ma irin ya kira ni sai ka ajiye ka ce wannan lambar ta gida ce ta gida ce nan gaba babban wannan ka yana da daraja kowa zai zo ya gaida shi domin shi shine mai kakakin magana da kai wan babanka ko kanin babanka baba wani a gaya wa a kan kar bukatar ka ta taso bai gaya alhaji ba to biyayya za ka masa nan gaba kuma shikenan babu dangin ka sai ya ga cikin nima amma duk wannan kuɗin karuwa ɗaya za a baiwa eh karuwa ce za ta zo ta gigita ya ɗau miliyan hamsin ya bata ya ce to ka ban miliyan hamsin a ina zan sai gida zai ishe ni gida ne ranka ya daɗe ni so nake a sokoron ne ma sai a min gida to ai to ai miliyan hamsin ba zai iya siya min gida a sokoron ba yanzu ya zan yi ke dai ke hakuri za a ƙara miki goma karuwa ɗaya za a ba miliyan sittin gaba ɗaya abin da za ka yi wa danginka miliyan talatin ne shikenan rayuwar boko in ba addini boko ya zama hilmi wanda ya san ilimi yana da addini shi zai ja naka sai naka kar ka yadda Allah ya ma ni'ima kana Abuja ko kana Lagos ko kana Kano ka bar ƴan uwanka su ta gayyara ka san darajar haƙƙin ƴan uwanka ka girmama su tunda kai Allah ne ya daga ka da wani Allah ya daga a cikin su haka zai mayar to tunda kai Allah ya daga ka gode wa Allah da kyautata musu مجھے جا من آئے رمجي ومنهم من امتابه بدين لله وجهه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن لقد شنسو من انت عمله بدينير akwai wanda idan ka amince ka ɗau kuɗi ka bashi la yuwaddihi ilayka ba zai ɗau kuɗin ya mayar ma ba saboda ha'inci illa ma damtu alai qaima sai dai dawo ma da kuɗin in kuɗin ka yana hannunsa naka ne idan ka nemi kuɗinka ya ma jayayya yake bai san da su ba me dalili zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummina sabil zalika wancan wannan bayani tarkul ada ya ka gabaran bayar wannan bi annahum ai ba ce ta sababi ai bi sababi annahum dalilin cewa su qalu suka ce qauluhum fadan su laysa alaina fil ummina ina ruwan mujahilai suna da wani haƙi ne akan mu sabili anan haƙi dan Najeriya dan ya kawo kuɗi ya bamu wani abu ne addini ne da shi jahili dan ya dau kuɗi ya ba mu me amfanin sa yace ba ruwan mu da shaka suke faɗa idan kun dau kuɗi kun ba ba yahude ko ba nasare ba ruwan sa da ku an ka ja Nigeria gaba da ce to Nigeria ma ba renan ta makai ba ita ma baiwa kuma har wani bawa yana da wani abu da ya mallaka dan bawa ita kasar kanta ma Nigerian boat bautar da ita muka yi baiwa ce kasar ma mu muka bautar da Nigeria kuma dan bawa ma har ya tayi ya ce yana da kuɗi aka suke kallon ku ba ku sani ba ku dan bawa ne kasar ta kuma su suka bautar da ita ku kuma bayi ne kana bawa ka dau kuɗi ka ba sai ya dinka wai ka ce kana da kuɗi a gunsa su a kallon haka suke shi ne nasan qur'ani kenan ingila ita ce tare ne Nigeria tun da tare ne Nigeria ka ga Nigeria ingila ne tare ne ta to su sun zo sun mai da ku bayi ba ga gana cewa Nigeria ta yanta mu a yanta mu ana neman mulkin kai to duk wanda yake cewa yanta yi ai bawa ne to yaya za a yi wanda yake bawa ya ba sayyadansa kuɗi waya ce yana da kuɗi a gun sayyadansa tunani irin nasu abin da ya haifar musu kenan suka ce ƙalu suka ce laisa alaina filmiyina sabil ya za a yi makafin larabawa ismin ba su da wani zunubi lisilalihim zulman min kala badinin suka da sun halatta dukiyansu da zalunci ga duk wanda ya saba wa addinin wa nasabuhu ilaihi ta'ala suka dangana zuwa ga Allah gun Allah ma ya yarda su cinye dukiyarsu to yasa in kuka yarda kuka dau dukiyar ku kuka ba yahude ko kun sani ko ba ku sani ba ga kallon da ba yahude yake muku idan kun dau dukiyar ku kun ba ba nasare ga kallon da ba nasare yake muku idan wancan lokacin larabawa sun dau dukiyarsu sun ba ba yahude shi ba yahudi ya gani yake balarabe a yi ummi ne saboda haka ba shi da haƙi a kansa kuma a halin da ake ciki a yanzu yanzu idan ka je saudi arabia halin da ake duk abubuwansu yana hannun america duk abin da saudiya ta mallaka da kudinta da makaminsu da menene duk yana hannun america america aka je aka ba ajiya arne kabari kuma amurka ce take juya su mala ya sa ba za ka taba ganin saudiya ta ga laifin amerika ba tana kallo aka zo aka ci iraki da yaƙi aka zo aka ci afghanistan da yaƙi aka zo aka matsa wa syria aka dawo aka dagargaza iraki ka taba jin saudiya ta ce ba daidai ba babu me dalili ubangidanta ne yake yi su kari da saudiya su kari da amerika ya fi suna ganin su kari da allah saboda amerika ita ce super power in sun kare da ita ko da duniya ya lalace ko rigima ya taso amerika za su musu dauki sun manta kuma ga dakin allah garin su allah ya ce li ila fi quraish li ila fi quraish ila fi rihlata shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt li ila fi quraish yace ku quraishawa ba ku duba ni'iman da muka muku ila bihim ni'iman da muka muku rihilata kuna yin fatauci shi ta yi zamanin ɗari wa sai da zamanin bazara faliya budu rabba hadal bayt ce to ku gode min mana da bauta ubangijin wannan ɗaki allazi allazi at'amahum min Ubangiji ju' shine zargin da ya ciyar da ku gaba da yunwa ba gaba kaɗan wa amanahum min ya kaw amintar da ku da tsoro ba ai ba amerika ka ce ba shi zargin ne ya amintar da ku ga tsoro amma an bar Allah da ya amintar da su kuma an koma ana rike wani dan Qur'ani ya faɗa alam tara kaifa ba ana ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم غير دبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأس ماكول zuwa kafin su ba yi ba ga sahabar fili na abraha da bin sibban sai da ya zo da mutum kusan miliyan goma arnawa aka zo da su za a zo a zuwa gama da musulunci ya Allah ya da su ko mutane ban saba ba da tsuntsaye aka bar su ku dawo mana ku rike Allah ku dinga tsinewa Amerika abin da ta yi wa Iraki da Iran ka ce Saudiya ya taso ya ce wallahi ba mu yadda ba dole mu kasar Saudiya inda Laraba su tayi su ce wallahi za mu yi yakin duniya duk musulmin da yake duniya ya goyi baya za mu wannan arnawan sai mun hana su addini inda a zo a girka a dinga buɗe a ce duk musulmi a karanta Qur'ani a je kan Amerika a je Ingila ai sai sun zo sun tuba yakin da ba a yi ba an yi bane to a dawo da yi mana a zauna lafiya inda a gani kabiri munafiki kabiri wanda yake da yake da kayi a baya har an ji yana rike yi a matsayin ubangida ga ɗakin Allah a garin ku ga annabi Muhammadu الله عليه وسلم ku je kabarin manzon Allah bude kabarin a ji a zauna wala wannan izzalamu ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما sai mu je mu zube a kabarin manzon Allah a nemo manyan malamai na kowace ƙasa an zo maza za a yi addu'a sauriya ya ce maza su je a buɗe kabarin annabi a zo a yi a zo a ce ya rasulullahi muna neman ɗaukinka ya rasulullahi a dirkini ga arnan duniya kurin mala'iku za a zo su jefa masa bam sai ya zama ba kafiri maza yanzu nan manzon Allah zai gaya wa Allah mai aiki kuma ya gama aiki eh mai faɗa ya faɗa a ji mai aikin gama ya gama yanzu nan za ka ji an fara saka musu bam sai kun bai kuna amma larabawa suka ce naka hike ba da kai ba larabe ya je rike kafiri ubangida yanzu Allah zai gama da daraja ina Amerika idan abin rike ta ubangida duk abin da aka zo Amerika an zuwa Saudiya yau Saudiya an gaya musu Amerika ta ce Saudiya ta fito mata su tuka mota yanzu sun fara tukawa masu rawa su zo garin su yi an zo an fara rawa menene an zo nan gaba arnawa duk wani bala'i Amerika ɗaya bayan ɗaya tana sa sojojin da suke kula da ɗakin kaba da waye wanda suka yi aikin haji sojoji daga Amerika arnawa ke kawa كابري كما الله يجي إنما المشركون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا Allah ya ce kafiri kar ku bari yayi gagarin yanzu gagarin ya shiga da kafirai me amfanin kafiri to wannan ya sa kake gani gafiya ne ya ga rami ya dauka ya tsira sai aka rike jelan aka fada ya ce ahe naka shi ke ba da kai in ba dan haka ba muna musulmi Allah ya mana komai ga littafin da ba taba sauke littafi irinsa ba addininmu babu irin addinin ma duniya annabinmu babu irin annabin ma annabawa Allah kuma ya mana alfarma a dalilin annabinmu mu ma mun zama masu alfarma kuma mu bari mu je mu rike arne ubangida yanzu gun Allah za mu iya magana muna da bakin magana idan mun je gaban rabul izzati a gu- a duba a gani wannan shi ya mai da mu baya amma malam ne abin dubawa kabur ya harka je kana bai wani ajiya kana wani menene shi yasa ku dinga jinjina sahabban annabi Mm, arnancin yana arnancin ba ma irin yanzu ba arnancin da dumi-duminsa ba Allah ya turo su mana suka yi wa a- kafirci daga-daga Eh, daga-daga suka yi wa kafirci ba tsoro ba wani abu kafiri in ya ji sunan musulmi ma wallahi sun kuyawa yake ba cewa baban bebi ba cewa baban bamboi kafiri kullum shi zai biya haraji kawo kuɗi da kuɗinka za a karɓa kuma a gina musulunci suna biyan haraji ingila ta aiko haraji shekara yana yi ingila za ta danna kuɗi ta aika annabi amerika su hau ruwa wata biyu wata uku su danna kuɗi su ce to ya rasulullahi gashi su ba da haraji a karɓa a gonsu a buga musu mariya ce ku koma ko ku musulunta ko ku yi tafiya mutanen san birnin china su ɗauko haraji su kawo madina mutanen rosha su ma su biya duk duniya duk arne haraji yake biya in ba ka so ka biya haraji ka musulunta yau ga yin musulmi ne yake biyan haraji mu dau kuɗi mu ba arne Allah nan kuma yana nan sarkin da baya mutuwa baya tsufa baya barci baya gingidi baya canzawa sai dai halin bayi ya canza Allah ya mana komai ga annabin da Allah ya bamu wanda ya ce da mu hayati khairan lakum wa mamati khairan lakum muna da annabin Allah mai faɗa a ji a fadar Allah mai shiga halara a kowane lokaci ba sai yanzu ko an bayi izini ba kullum yana halara yarjajjen bawan Allah amintaccen Allah a wajen iyar da aiken Allah shi ne mai faɗa duk abin da ya faɗa Allah ya yarda abin da ya hana Allah ma ya hana muna da hi annabinmu ne ko muna da littafi wanda la ya fihi al-batilu min bayni yadihi wala min kalbihi tanzilu min hakimin hamidin mun zo wai da karfi da yaji za mu koma mu bi kafiri arne zai fice gaba ya jagoranci musulmi to ina zai kai ban da wuta ku dinga kiyaye ku dinga kula to tun da ya zama zamani ku yi kokari duk inda za ku zauna ku zauna da san annabi daidai da sakon daya ka daina yarda da kafiri kar ka yarda da kafiri ka daina barin kuma kayan ajiyan ku kuna ba arne wanda baya san Allah ma'amala ku yi da musulmi yan uwanku kullum ku dinga burin cewa arne ba komai bane in ba za ka iya yakansa da hannu ba ya ƙi arne da zuciya wanda baya son annaba me abin zuwa tare da shi menene ba ruwan ku da shi ku koma ku ce Allah ɗaya in kun biya wa Allah wista kamu وأن لو انتقموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا lokacin da ku biya Allah ɗaya Allah shi zai muku arzikin wanda yake wani garin da ya zo gurin mu dai mun zame masa aya a to in kai yawo kai yawo ka kewayo ka zo garin nan ba wani arne da muke sa rai da kuɗinsa sai ko miliyan dubu za a kawo giran ba ma ciki ba ma karɓan albashi duk makarantar nan ba mai ɗaukan albashi kuma ka tambaye mu ana rayuwa in ka zo ma mamaki kake ba ma kuma mu'amala da kafiri bare ya ba mu bahi bai isa ba ba yahude ya zo ya ba mu bahi ba ma bukata wani mai kuɗi wanda yana jin yana da kuɗinsa wani kuɗinsa ne yake ji ba ma mu'amala da shi ba wani sarki wanda zai ce wani sarki wane ne ko ya ce mana alfarma ya bar alfarmarsa muna mun isa da alfarman Allah da na manzansa kuma duk da hakan ka zo ka kalle mu ba bashi kuma kalle mu sosai a zahiri da baɗini ba talauci ga nutsuwa ba firija hankalin mu a kwance kuma abin da ka ce ba zai yoyu ba ga ya yoyu kana ganin cewa to ya za a yi mutum ba da bahi ba kuma zai rayu ba ga gani gahi idan da muna dauka ka je ka kulle ka je idan ka je ka ce kayi bulokin din albahin mu taka ko takarda dubu ne in akwai ka je ka kulle ba ruwan mu ba mu san me ake kawo jigawa ko me ake raba ba ba ruwan mu da kawai muna inuwar shugaba muna inuwar annabi muhammadu to ne abin yi kamar abin da kake ka zo gurin mu da Allah wallahi idan muna inuwa nan da kai a lahira za mu kai ka gaba
muhammad rasulullah muhammad rasulullah
kazo tun da wuri duniya yana duniya kazo wallahi tun kana lafiya kazo gurin masu kaunan annabi kana tafiye da rayuwanka a banza a dinga fira na banza da kai firan rediyo firan siyasa firan jarida abin da ba gaskiya wanda yake baka firan ma ba mutumin kirki bane ka je kana rigima akan wanda kana rigima ba san kana yi ba kuma duk magana da ka faɗa mala'iku suna rubuta a kaye ga rigimar da ba taka ba kuma ba fira ce ta Allah ba kai baka yi takara ba kai baka yi addu'a ba kai baka yi karatun Qur'ani ba an ɓata rayuwanka a banza kun zauna kurin kuna zagin mutane a wannan inuwa da wannan inuwa dawo ka bar wannan harkar ka zo inda ake kama sunan manzon Allah ka zo ga masoya zur mutane ba hasada ba kyashi ba jin hauyin wani kuma ba tayin hankali ba sauraron rediyo ba sauraron BBC ba karanta jarida kuma ba mu da ma'aikata a gwamnati ba ma ɗaukar takarda mu kai a ce dan a ba mu aiki Abuja ba mu higa ofis da takarda ba ma kuma neman appointment ba ma neman contract bare ka ce mu yan neman kwangila ne ba a yi to me kuke yi ka ce mu masu hutu ne ka zo mu huta
muhammad rasulullah muhammad rasulullah
ka zo dan Allah ka zo nan kai maganin bai hude ka san baka je aiki ba hankalinka tayi yake ka zo ka ki zuwa ba ruwan mu yanzu ga mutane zur ba a san asabar ba ba a san lahadi ba ba a san litinin ba ba a san talata ba eh ba yahudi a ofis din zan baka je yau ka sa hannu ba kai ga ku ba masu zuwa in ya zo ya kalle mu ba yadda ya iya wannan ba sa zuwa aiki ne ba sa zuwa Eh, in ka je sun yi laifi za ka ce ba su je aiki ban kai saka je ina ma mutanen kuka damu da yan ziyarar mu da zuwa aikin ka aiki kai ya dama mutane hutu suke nema yadda ka gan mu muna hutawa a nan wallahi a lahira ma haka za mu samu hutu saboda martabar muhammad rasulullah muhammad rasulullah muhammad rasulullah
Allah mun gode maka alfarman manzon Allah in ka duba wannan ka gode wa Allah ka bar wa mutanen duniya harkan duniya ka zo ka dinga jin sunan annabi a wuni a kama ma sunan annabi kamar sau ɗari ya ratsa ka ka ji ba abin da yake gaban ka sai ƙaunar shugaba zuciyarka a dinga sa mata omo da sitaci in ta ta wanke din ma sai mun sa sitaci ta yi ƙarfi eh kuma a sa ma bula ya zama garau kake eh hazada da tsatsa duk babu hikal nan gaba kuma mala'ika ya zo zai zare don ka ma ka san inda za a kai ka kana kallon mala'ika za ka ce la shi ma mala'ikan babu gaban ya faɗi kana kalmar shahada ka gama da shi abin da ya zama ba makawa kurin zai zare ran amma ya sani ya san na zuwa yau kowanne mutum da shugabansa in an je lahira department department ne kowa akwai inda za a je hada shi da shi muna zuwa lahira dama abin da yake hankalinmu yadda ka ga hankalinmu na duniya haka muke da shi a lahira ana tayi ma kabari muka yi kalmar salati muka haila ne sai mu tambaya in malaika ya zo kai ina annabi muhammad yake ko ka kai mu gunsa ko ka kai mu gun wanda zai kai mu duk tambaya ba za mu ba da amsa ba wannan za mu faɗa in dukan mu za ka yi ma mu annabi in kai magana mu ce annabi dole kuma ka kai mu gurin masoyin mu ka kai mu in ma mala'ika ne in ma wane ne ya kai mu kurin in kuma da annabi muka haɗu ya sa hannu muka gaisa shi kenan hankali a kwance dama yake ne alfarma ka yi in an biya akwai wanda bai laifi ba an yi amma annabi ya sa a takardan ka hannu sai ne an gama za a je kurin daga an sa wa ya sa a takardan ya miƙa Allah an gama an gama mu je ka rike yahudu ubangida aka barka da yahudu ya za ka yi ya za ka yi to ya kamata jama'ar annabi Muhammadu kowa fa nasa yake girmamawa ya kamata mu ma mu girmama namu kowa yana alfahari da nasa ba kwa ga yau in shugaban kasa ne in wane ne duk ma'aikaci duk soja duk dan sanda ba kwa gani ba ku taba ganin shugaban kasa ya je wani gari ba to in ya je garin ba shugaban kasan za ka kalla ba kallon masu tsara hankalinsu yana kanwa yana kansa za a ga mutane suna haka suna duba jeji wasu da bakin riga sun sa suna sa hannu haka akwai bindiga kanana suna haka suna dubawa akan wannan mutumin za su iya kawar da kowa ana haka bayan ku za ke kallo ana kallon nesa nan kuma za ga wani ya rike bindiga kaman kai yake kallo kaman ba kai yake kallo ba ana ba shi tsaro can wasu kuma su din suka sa ido suke kallon sa haka urr suna kallon sa wasu suna kallon ku wasu suna kallon sa duk wannan dan duniya yake yi ina ga mai neman lahira da za mu je gaba muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah duk garin ko gunka aka zo in dai sun rakoyi wallahi baka da daraja wanda suka rako suka sani to yaya in kun zauna gaban annabi kuma hankalinku ya zama haka mana inda yadda na gaya muku kuna wa annabi hakan kaje lahira ma annabin za a nuna ba ai yanayin son ka da abu yanayin neman ka da abu yadda kake neman abu haka za ka so abu abinda baka damu ba baka yana da amfani ne yanzu a kawo yanzu idan ka je baka ga a juji ka je juji mana idan akwai kai da kafa na rago manya manya wanda ya ya an rababbaka shi a ciki ka daure dala dala rafa na dala dala dubu goma dubu goma ka ɗaure dala dubu hamsin ka sa cikin kai da kafan na rago ka sake ɗaure dubu hamsin na dala ka jefa kamar guda hudu idan ka je juji ka zubar kare ya ture dalar zai ci wannan kai da kafa haka ne to ka ga shi abin da ya dame shi yayi shi abin da ya dame shi kai da kafa to mu tun da annabi ne dame mu mu ture komai mu zo mu so muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah za mu zo manzon Allah Allah ya ganar da mu to mu je gaba kaɗan na'am wa yaquluna la la in kaziba wa hum yadabun na zaka ji suna faɗi alallahi ga sarki Allah alkaziba ƙarya wanda ba gaskiya bane su bata zalika ilai suna dangana wannan su ce wai Allah ne yake ayi sahala ta dukiyarsu wa hum cewa su ya nan muna sun san kuma alhali cewa kadibun abinda suke faɗa ba gaskiya bane bale ya manau fa bi ahli wa tabi'a fa inna allaha yuhibbul mutabin gaskiya ne alaihim fihim sabilin haqiqa yadda suka faɗa to akwai tabarki a tare da su man awwa bi hadi kaga duk wanda ya cika alƙawari allazi ahada Allah alaihi wanda ya dau alƙawari da Allah ya cika au ko kuma bi ahadin Allah da alƙawarin Allah ilayhi min adayil amanati ne mai da amana wa gairihi da wurinsa wata Allah kuma ji tsoron Allah bi tarkil ma'asi da barin saba wa Allah wa mana tadi yayi aiki ne wa Allah biyayya to ba inna Allah sana ubangiji yibul mutaqina Allah yana kyakkyawan sakaya ga wanda ya tsorace shi wannan an tsaida zahiri a matsayin murmari ayyuhibuhum bi ma'ana yusibuhum Allah zai ba su lada wannan gala wannan aya ta gaba ta zo gabil yahudi cikin yahudawa lama badaluna ta nabi sallallahu yayin da yahuda suka canza kamannin annabi wa adalla alaihim fi taurati da alƙawarin da suka yi a taura ma da Allah suka canja aw fi man kala ba kaza ko kuma cikin wanda ya rantse ba da gaskiya ba fi dawa cikin dawansa aw fi bai silati ko kuma cikin wanda ya sai da kadara ta sa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan نولئك لا كلاك لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب Allah أليم ya ce innal ladina kaga wanda ya sharona bi hadillahi kaga wanda ya canja ya sayar da alƙawarin da ya dauka da Allah ilaihi bil imani bin nabi na cewa yin annabi yazo za su bada gaskiya da annabi wa adawul amana da da bada amana wa aymanihim da rantsaran zan su halabahum bihi ta'ala suka dinga yi wa Allah rantsuwa kazibin akan ƙarya samanan kalilan saboda wani abu na duniya mina duniya ulaika kaga wa'annan la kalaka lahum bil akhirati alahira ba su da rabo wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu zance na rahama ba garabin alaba saboda Allah yayin ya zai musu hukuma wala yanzuru ilaihim Allah ba zai musu kallon rahama ba yawmal qiyamati ranar gobe kiyama wala yuzaikin barantana Allah ba zai tsarkake su walahum azabun nalim ko za su gamu da azaba mai radi duk wannan akan yahudawa ne ya sauka Allah ya gaya musu idan annabi Muhammad ya zo to duk abin da ba yahude kuke ku bari ku zo ku bi annabi kuma Allah ya yi alkawari da annabawansu idan annabi ya zo ku bi annabi Muhammadu kuma duk annabin da bai je ya yi zamani da annabi ba to ya gaya magoya bayansa in sun zo su koma su bi annabi Muhammadu to amma annabi yana zuwa sai suka canja Allah ya ce to kaga wannan akan wani abu na duniya sun canja to lahira ba ba su da rabo ba wanda yake kin yahudu ba wanda yake kin annabi irin yahudawa sun yi alkawari da Allah amma wani abu ne na duniya kankani bai ta kara ya karya ba wannan ga yahudawa kenan na biyu kuma ayat tana magana akan malami malamin da zai zo ya wa'azi ya dan dauki wani abu a baka na duniya kankani akan wani abun na duniya ka kifa dan gaskiya ka canja gaskiya da abin da ba gaskiya ba shi ma wannan ya yi gaskiya wannan wanda ya dauki amana aka bashi ya ki mayar da amana saboda dan wani abu na duniya ya ci amana shi ma ya higa cikin wannan bayanin da aka faɗa ina fata kun fahimta wanda ya alƙawari da Allah ya ki cika alƙawarin da Allah saboda wani abu na duniya to shi ma yana cikin wannan aya yasa duk lokacin da ka da alƙawari da Allah ka cika idan alƙawar- alƙawari da kai da mutum ka cika idan kuma Allah ya gaya wa Yahuda da Nasara yanzu bai kamata wani ba Yahudi ya je coci ba duk abin da ya kamata a kulle cocin a zo gaban annabi in sun zo in har sun riga sun gina cocin a zo a yi masa alƙibla su kalli ka'aba da hikur a juya gurin cocin ya zama shine gurin ibada kurin wannan inda suka sa ɗin sai su cire sai a zo a musu inda za a sa gurin liman inda alƙibla yake su kalla kurin su bauta wa Allah eh Allah bin da ya faɗa kenan amma annabi ya zo duniya ya ba wani addini duk wanda ya je coci ko ya je addinin yahudanci ko ya je addinin kiristanci bayan annabi yana duniya in yayi ma wuta zai je to me ya mafita ya bar wancan addini ya zo ya musulunci amma bayan annabi Muhammad yana duniya ai annabi lamarinsa zaka gani yayi tun da annabi ya zo duniya sai da zama ba wani annabi sai shi to yadda ka ga haka ba wani addini sai addini ba wani littafi wanda zai ke muhukama sai littafin annabi ba za a yi shari'a da kowane littafi ba sai alkur'ani ko ba za a yi addini da kowane addini ba sai addinin annabi ko ba wani annabi da yake magana zamanin annabi sai annabi ko annabi isa da nan gaba zai dawo alkur'ani zai dauka ba da bible zai zo duniya ba annabi isa ma in ya zo a ƙarshen zamani alkur'ani zai dauka to kai annabin ka ma ya sauka alkur'ani zai dauka kai kuma me yasa ba za ka bar abin da kake ka zo ka bi annabi muhammadu ba shi yasa duk wanda ya tsaya yana wani addini na daban a yanzu ya riga ya wahala kuma duk addinin da za a yi wuta za a je in kaga kirista ka dinga tausayin su in kaga yahudu ka dinga tausayin su duk wannan kokarin da suke da wuta za su shiga ba duk kokarin zuwa coci in ma coci ya kai biliyan dubu wuta za su je me dalili dama an yi doka kafin annabi ya zo ne wannan addinin yake tafiya in annabi muhammad ya zo ba wani addini sai addinin annabi muhammad sai addinin annabi muhammad saboda haka mun kafa musu hujja mu gode wa Allah mu musulmi da Allah ya gane da mu haka وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم wa يعلمون inna minhu wasu daga cikin yahuda da nasara labarikun Allah ya ce akwai su jama'a kamar ka- kabu dan ashirahu e yal'una arzina bil sai su rinda da harshen su bil kitabin suna karantawa sai su faɗi magana maganan sai su sirka shi ya zama kamar na kamar a taura yake amma fa ba a taura yake ba shiryawa suka yi kurin yudihuna sai su rauraya ta bil qira'ati da karatu alal munzili ga abin da aka sauke ila ma hauribahu ga abin da suka canja din min na ta nabi na kamannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ahu da mata da kamannin sa ta asibuhul muharrab dan a tsammaci wani abin da suka juya min alkitaba a tsammaci cewa a littafin alqur'ani yake ai allazi anzalahu Allah dan a tsammanin cewa wannan a littafin at-taura yake wa ma huwa min indi Allah yace a wannan ba daga Allah yake ba su suka hirya kayan su wa yaquluna huwa amma sai su dinga gaya mutane huwa min indi Allah ai gun Allah ne ya sauka Allah ya ce wa ma huwa min indi Allah wannan baya da gurin Allah wa yaquluna ala Allah kadhiba su ya suna dangana ƙarya zuwa ga Allah wa hum ya'lamuna alhali sun ana sani annahum kadhibuna na cewa su masu ƙarya ne wa nazala wannan aya na gaba ya sauka lamma qala nasara najran yayin da nasaran birnin najrana suka fada suka ce anna isa amarahum a annabi isa ne ya umarce su an yadda ke zuwa rabba aw lima dalaba ba'd al-muslimin sujud lahu sallah ko kuma yayin da shahin musulmi suka nemi za su yi sujada ga annabi to shine dalilin sauke wannan aya ya Allah ya ce ما كان لبشر لن يؤتيه الله لن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ma kana yambagi li basharin ai bai kamata ga mutum ba an yuje wallahu likitaba dan Allah ya bashi littafi kaman annabi Isa hina linjila ko kuma Allah ya bashi littafi kaman annabi Muhammad hina alquran wal hukuma Allah ya bashi hukunci alfahamu lil shari'ati fahimtan shari'a na alquran ko fahimtan shari'a na linjila wannan buwata Allah ya bashi annabta summa ya ƙuli linnasi yanzu ya ce da mutane kunu ibadan li ku zama bayina ku zo ku mun sajada ku zama bayina min duni lahi kuma bayan Allah walakin ba da banza ba ya ƙulu sai da ya ce kunu rabbani na ku zama malamai ulama'u malamai al'amili na masu aiki mansubin ilar rabbi an dangana su zuwa gare nu bi ziyaratal alif wan nuni dan a ƙara alu da nu a rahiniyar rabbaniyina tafkiman saboda girmamawa bima kuntum ta'amaluna da abin da kuka aikata ta'alamuna da abin da kuka sani bi takbibi wa tashridi alkitab na abin da aka sanar da ku a littafi wa bima kuntum tadrusuna hu da abin da ake karanta muku bi sababi zalik fa innahu fa'idatu fa'idan sa an ta'amilu ku yi aiki da abin da muka sanar da ku amma bai kamata mutum ya ce a zo a yi masa sajada ba ko to ya kamata a yanzu a irin wannan zamanin sai a kula mutane da yawa an shiga wani layi wanda layin ba alkhairi cikinsa in malami mutum ya zo gunka zai gai da kai ka kula ka gani da gaisuwa na addinin musulunci mutum dan girmama kai ko tsugunnawa yayi amma har a zo gaban malami a yi sajada da goshi kana kallo to ka zama kafiri kai mai yi wa malamin sajadan ka zama kafiri kai wanda ka yarda aka ma sajadan ma ka kafirta kar ka yarda in mutum ya zo zai gai da kai ya gai da kai girmamawa sannan dai dan rizuna wannan yayi girmama sun kuya na girmamawa daban amma har ajiya ma sujada kana kallo kuma ana ma sujada wai ka zo ka ce wai girmama ka ake ƙarya kake amma an gaya muku sai a ce yan izala ne yan izala su to kai dan izala sai ya bari kurin sai ya bari kuna wa mutum sujada ba za a gaya muku wai dan izalan ba zai gaya ma ba in mutum ya gaya ba sai ya ce dan izala ne kai ba ka da hankali duk malamin da ya jana masa sujada wallahi ya zama kafiri kuma wanda ya yi wa malamin sujada ya zama kafiri kar mutum ya zo har yana kai ma goshi kasa yana ma wani abu kar ka yadda kunan zai gaida kai ya gaida kai ka miƙa hannu salamu alaikum ku gaisa kai da mutum ku miƙa hannu albarkan ka ya ratsa ka nasa kuma ya ratsa shi kai ma naka ya ratsa shi ku yi musabiya da kun ce assalamu alaikum ku miƙa hannu ku gaisa mutum ya ɗan rasa na ya gaida kai wannan zamansa daban amma ka bari har ana kai ma goshi ko kuma sun kuya ma ruku kana kallo gaba daya bai dace ba wallahi wannan kafirci ne kuma wane ne shari'a bai yadda da wannan ba amma sarauta kake yi a zuwa zuji a gaban kama su jada kai sai kai ga wuta idan kuɗi kuma Allah ya baka mutane su zo suke ma sujada abinda ake wa Allah ake ma to fa ya zama kafirci idan ilimi Allah ya baka ko karatun Qur'ani karka yadda mutum ya zo zai gai da kai gai da daga zaga mutum kai kace ba aiwa mutum sujada yi باي لا تسجدوا للشمس نعم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه كاجي لا تسجدوا للشمس باي ولا سجدا ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون in dai Allah za a bauta shi kaɗai yake wa sujada to saboda haka kar ku yadda yanzu zamani ne kowanne mutum ya ga Allah ya bashi daraja kuma sai a zo a dinga masa sajada to mun gaya muku duk mutumin da ya zo zai gaida kai ya gaida kai da gaisuwa na addinin islam amma mutum ya kirkiri wani abu kuma ce a mana za ku yi ko mutum ne ya zo yana wani abin da ya yi kai tashi ba a yin sajada tashi ka tafi ku kore shi gudun kar ya je ya ja mana bala'i ba ruwan ka san yanzu mutane sun zama yan iska iska sun fi yawa duk yaran nan masu dugu zagan gayi sai su ma sajada an kai wasa kowal ka yarda a yaro kurin ka zo baka da malami ka zo ka zo kana min wani gaisuwa wanda ni ban san kansa ba haka kurin zan yarda kuma a cikin mu ake wallahi ba ruwan ka mutum ya zo da kyakkyawan siffa ku gaisa in ka ga yana wani wurwurwur da ido ka mai da hankali da shi ka je tare ka tafi yi mana mutum ya zai ce ka lamance masa ko ya ce ka yi kaza ya je jefa ka wuta a banza imana ai lamarin lamarin addini a addinance ake ko sujada da aka yi wa annabi adam sujada ne na girmamawa sujadan da annabi yaquba ƴaƴansa ka ji an ce sun fada gaban annabi yusuf ba sujada ne na kai gohi ba sujada ne na girmamawa duk na girmamawa ne kowanne sujada ne na girmamawa ba wai na sujada na kai goshi ba ne ina fata kun fahimta ko da mutum zai kama hujjoji akan haka to sai ku dinga kafa kafa almajiran ku su mai da ku su tsai da ku inda Allah ya tsaye da ku malamin da zai koya ma qur'ani zai koya ma ilimi girmamawa daidai gurgudo na al'ada an san shi kar yayi yawa iyayenka in ka je yanda za ka gaida abokinka ba ka za ka gaida iyayenka ba kai ma ka san abin da ya dace dole ka je ka tsugunna iyaye na kwana lafiya ina gajiya ka tsugunna ka gaida iyarka in ba wani hali in tana cikin mota ne kana tsaye to tana cikin komonin mota a zaune amma ka zo ko tana kan gado kai tana kan gado ka tsaya ne a gabanta kai kuma dabara za ka yi sai yin da tabarma kana kasa sai ka zauna sai ka gaida ita wannan girmama iyaye ne zamansa daban shi ma ba su jada za a musu ba malami da almajiri zamansa daban ba su jada za a yi ba malamin ka yana bada karatu kamar na karatun nan in ka zo kana tsaye ka gaida ni ai kai ma zama za ka yi sai mu gaisa tare kana zaune ina zaune ina tsaye kuma ina halin tafiya ni ma ina tsaye shikenan ka miƙa hannu mu gaisa ya isa an an zo akwai abin da kai ma girmamawa ne akwai abin da ba kai ba kai ma ka san ba girmama abin sai a yi amma mun zo zamanin da kuka yi wasa za a bar Allah zuwa na muku sujada kuma daga baya kun rasa lahiran ku su ma sun rasa wasu kuma da ba da gangan dan su bata ma lahiran za su ma sujada dan zama su jira ko kuma ku sani ba mutum ya zo kurin ya zuga duk wanda zai zo kwana shi ba ruwan mu abinda Allah ya faɗa a yi in za a gayar a zo a gaida Allah amma risanawa da girmamawa al'ada akwai ba ka duba alƙali a shafana alƙali iya ya ce duk lokacin da za ka kama sunan annabi alƙali ya ce zuciyarka ta yi tawari'u in zuciyarka ta yi tawari'u ka zama mai kankan da kai an kama sunan annabi ya ce ka ɗan sunku ya haka ko bai faɗa haka ba ya ce a sun kuya ya ce sallallahu alaihi wa sallam ka sun kuya wannan sun kuya wadda muke haka sahabbai suka yi ka anna ala ru'usihim dair idan sun zo gaban annabi sun zauna ko haka zai yi da kai ya sun kuya ƙasa in an sun kuya fa ba mai dagawa ya kalli annabi can an jima sai na abubakar da umaru su sun daga kai sun yi annabi ya musu murmuyi sun yi wa annabi marmai su ma kuma sai zai rizina su yi haka to wannan mun koya duk sahabin da ya zo gaban annabi kansa a kar ya sun koya annabi ya haka yana zaune da abubakar da umaru idan sun daga kansu sun yi wa annabi marmai annabi ya musu marmai su ma ba haka za su yi ba fa sai su yi haka to kaga wannan ga ya ilimance ne amma wannan kaga risinawa ne da girmamawa to wannan shine al'ulama warisatul anbiya la yurisuna dinara wala dirham in ga gaban malamin ka kadan rusuna dan koyi koyi da wancan hadisin babu laifi amma ma sujada dan ka wani malami ne kana kallo ana zubiya gaban ka yi sujada to me amfanin mutanen dukka kore su su bar gurin kamar duk mutumin da zai ma sujada ka kore amma saboda san abin duniya ana kallo in ka je gaban malami sai gaban ka dinga faduwa ana ta masa sujada wannan ma yana gani yayi shiru shi a dole nan hi babba ne za a ga wuta da mai sujada da wanda ya sujada ba a yarda wani yawa wani sujada ba da wani zai wa wani sujada annabi ya ce wallahi da mace ta wa mijinta sujada da wani zai wa wani sujada da mace ta wa mijinta sujada amma tun da kaga mata ma ba sa yi wa mijin sujada in abinci ne suka kawo su durkusa su ajiye maka in gaisuwa ne su rufina maka kai ma ka rufina wa iyayenka almajiri ya rufina wa malaminsa ba a yi wa kowa sujada sai dai rabbul izzati to shi ne Allah ya faɗa muka fassara muku yadda maganan yake
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا wala ya murkumu ai ba mu umarce ku ba dirrabai da ruwa in zina ban fara magana Allah bai umarce ku ba wannan sabai dan da fata ne adabi ne ala yaqulu albashir himat an yadda kida da mala'ikatu bai kamata ku riki mala'iku wan nabiina da annaba arbaban iyayen gida ba ai kama ita kala huma sa'ibat kamar yadda sa'ibawa suka riki almala'ikatu mala'iku wal yahudu yahudawa ma uzairu suka riki uzairu wan nazara nazara suka riki annabi isa a matsayin ubangijinsu bai kamata ku riki wayannan a matsayin ubangiji ba da mala'iku da annabawa ba- bai kamata ku rike su ba su ma bayi ne na Allah girmama su za ku yi wanda za a bauta a yi wa sujada shine Allah madaukakin sarki a ya murko أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم ga مسلمون inda sujadan ya zama kafirci ka bauta wani Allah ga inda ya zama kafirci a ya murkun bil kubri a umarce ku da kafirci to kaga bautan wani Allah ya zama kafirci a ya murkun bil kubri ba da idza antum muslimuna bayan kun miƙa wuya la yambagi lahu za ta wannan bai kamata ba mhm.
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري Wani za mu ba ku labari ilhi na kaza Allah mizaqan nabiyina yayin da Allah ya rike alƙawari da annabawansa gaba ɗaya annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu lamma da kafa da bi fata lami ibtida'iyya ne wa tawkidin da karfa ma'ana alƙasama rantsuwa ne allazi fi akaza da mizaqo cikin rike alƙawari wa qazar ya kuma za ka masa kisra mota Allah kato yayi rajiya bi akazi wa madan da kafa da mai sadarwa ce mausula ce alal wajhaini allazi ataitukum wanda muka ba ku iyahu a gare shi wa bi qirati atainakum wanda muka ba ku min kitabin daga littafi wa hikimatin daga hikima shine hukunce hukunce summa ja'akum rasulun daga baya muka ce muku manzo zai zo muku musaddiqin limama akun wanda zai gaskata abin da yake tare da ku min alkitabi na littafi wal hikimati da sanin hukunce hukuncen da ke cikin sa huwa muhammadun wannan manzo da zai zo shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la tu'minun bihi yaya idan annabi yazo za ku ba da gaskiya da shi gaba ɗaya wa la tansurunnahu kuma za ku taimaki annabi Muhammad jawabul qasama amsar rantsuwar da aka yi la tu'minun bihi wa la tansurunna in adraktumuhu idan kun riske shi wa ummuhum al'umman ku taban lahum bi zalika za su bibi bayan haka alƙawarin da aka yi da annabawa annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk suna yan alan zarra sai da Allah ya mai da su kamar yadda suke a duniya aka tara annabawan aka masa jawabi Allah ya ce to zan aiko annabi Muhammadu idan annabi ya zo shine zai gaskata abin da kuka zo da shi idan annabi ya zo yaya kun yarda gaba ɗaya annaba wannan za ku yi imani da annabi Muhammadu in kai imanin da hima baka tsaya iya nan ba yaya kuma za ku taimaki annabi Muhammadu akan aikin da ya zo da shi kowa ya bayi gudunmuwa ya yi aikin da Allah ya turo shi za ku yi wannan haka aka tambayi annabawa kuma sannan sharaɗi na uku kun yarda in ba ku yi zamani da annabi ba za ku bar wasiya magoya bayan ku in annabi ya zo sun riski annabi za su yi imani da annabi kuma magoya bayan ku kuma za su taimaki annabi Muhammad ku bar wasici akan haka to ya kai gaba kaɗan قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري da alalan Allah ya ce musu a tsarar bizalik mun tabbatar muku da wannan wa akatum ai qabbaltum ala zalikum isri kun karbu wannan suka ci sun riko kuma sun karbi wannan alƙawarin kun kar- ku- za ku yi riko da wannan bayani qaddiltum ala zalikum wannan nauyi wannan alƙawarin za ku dauka ya annabawan suka ce gaba daya قالوا أقررنا gaba daya annabi dubu ɗari da annabi dubu ashirin da dubu da suka ce a garin na mun tabbatar ya Allah Allah mun yi ma wannan alƙawari in dai annabi Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam kowane annabi zai bar abin da zai yi ya zo ya bi Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah
kowane annabi ya zo ya bi annabi Muhammadu bayan nan kuma har ila yau mun yi imani mun yi imani da shi kuma za mu bi shi kuma za mu yi wasiya ga magoya bayan mu in ba mu riske yi ba za mu musu nasiya idan Allah ya bayyana annabi annabi ya zo ku bar abin da muka zo muku da shi ku zo ku bi Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah
shine bazaran kalu a ƙararna Na'am.
suka ce sun tabbatar dan malaman mu abin da suka faɗa wallahi Na'am.
da annabawan ba su ce haka ba gaba ɗaya annabawan ma Allah shafe su zai shafe su amma faɗin haka to albarkacin sun yi imani da annabi albarkacin za su taimaki annabi albarkacin magoya bayan su za su sanar da su idan sun zo su koma su ba annabi dalilin wannan fa annabawan suka zo duniya duk annabin da kaga ya zo duniya alfarman annabi Muhammad ne.
Sallallahu alaihi wa wannan alkawarin da suka yi to shine dalilin da Allah ya turo da annabawan duniya kowane annabi da ya zo duniya ya san yana wa annabi aiki in ka zo aiki kake amma fa annaba kake wa aiki sallam.
annaba kake wa aiki annaba adama da ya zo duniya ne muhammad yake wa aiki annabi yake wa aiki ana nan ana nan inda za a gane haka da zai je nemi kusanci ga ubangiji ya ce Allah ina neman ka sa- ka sa na samu kusanci da kai saboda darajar muhammadin rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam.
sai annabi ya ce masa Allah ya ce Adamu ina ka san annabi Muhammad ce ubangiji duk inda na gani al'arhi daga na ga sunanka sai sunansa in a gidan aljanna ne daga sunansa sai sunansa sai Allah ya ce kai ba dan shi ba ma da ban yi ka ba yin ma dan shi na yi ka ba dan shi ba da ban yi wuta ba ba dan shi ba da ban yi aljanna ba da ban yi kaza ba ban yi kaza ba wala wala wala haka ya tafi hadisi ya ce duk abin da kaga nayi nayi ne dan annabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam.
annabi Nuhu da kaga ya zo yana aiki annabi yake ce aiki annabi yake ce yana sanar da mutane ne in annabi ya zo ga yadda za a bi annabi annabi ibrahim da ya zo annabi muhammad yake wa aiki annabi musa annabi muhammad yake wa aiki annabi isa annabi yake wa aiki hakikanin wanda allah ya aiko duk aikin annabi suke ragewa shi yasa bangare bangare ne wane ya kula da bangare kaza kowanne annabi zaka ji ya ce ya qaumi ya qaumi ya qaumi wayannan su kula da bangare kaza an an aiko ka sai a ce ka kula da mutanenka Na'am.
wannan ma ce ya kula da mutanensa wannan ma ya kula da mutanensa wannan ma ya kula da mutanensa shi annabi da haka aiko aka ce kai kuma na diddika ne na diddika ka ji yadda lamarin yake ko taro za a yi sai a ce ina hakimin gari kaza ina mutanenka sai a kira ya zo da dok- da wakai ya fito ina na gari kaza ina na gari kaza to lanan lahira haka annabawan suke kowane annabi da mutanensa amma annabi Allah ya ce wa ma arsalnaka وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Allah ya ce mu mun aika ka ne da duk duniya tunda annabi ya zo duniya ka taba jin an ce ga wani annabi yana bayani ai babu lokacin da annabi ya zo duniya ba bayanin kowane annaba annabawan sun gama aiki sun gabatar da mutane in annabi ya zo a san matsayinsa kowane annabi fa yana gaya musu ba to jama'a ku kula annabi Muhammad zai zo da mu mun yi zamani da yi da mun bi shi amma tun da mu kwanan mu ya kare za mu koma ga Allah mun muku wasici idan annabi ya zo ku bar abin da muka gaya muku ku koma ku yi riko da maganarsa da mu ma muna nan shi za mu bi amma ku shaida mun bi annabi Muhammad duk annabin da zai bar duniya sai Allah ya ce ka da Allah nayi imani da annabi kuma Allah mun taimaka wa annabi da yana nan da mun bi shi da haka annabi zai koma gurin Allah haka annabi Isa ma da yazo ya ci min badihi ismuhu Ahmad annabi zai zo ya gaya musu a taura akai wannan bayani da annabi ya kusan zuwa duniya dan saboda kar lamarin ya rikitar Allah sai ya daina aiko kowa Mm, dan tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara dubu da ɗari bakwai ne a tsakanin annabi wajen dubu ne amma tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu shekara ɗari biyar da ɗoriya ne ɗari biyar ɗin nan ba aiko kowa ba sai da aka bari duniya ya zama duhuwa ko ina da ko ina ƙarangi ya ƙaya ya cika duniya kafirci zalla ba ma san addinin ba saboda in a tsakani da wani annabi sai a ce ai ga wani ba to babu daga annabi isa babu ana nan ana nan ana tsakiyar iruwan neman shari'a ana ishirwan neman shari'a نعم ana ishirwan neman littafi نعم ana irwan neman annabi نعم kowanne abu sai shi abu dama haka yake da abu na duniya in ka matsu ya fi daraja na gaya muku sirrin نعم yawwa ai yanzu ka yi sahur da safe da ba azumi kake ba kana shan ruwa da ruwa ba daraja a gunka ɗazu ka sha ɗazu ka sha amma yanzu baka sha ba ka je la'asar ka sa ruwan a gaba kana kallon sa aiko me yasa yayi daraja wuni guda baka sha ba amma da sha kake yi in an ajiye ma ba za ka sani ba ka ga lokacin da baka azumi magariban ma ba a damu نعم sai dai lokaci a kiran sallah ka taba ganin kama magariba ka ce za ka fito to azumin ne ya kawo haka ai نعم
daga zaran da ku dan buɗa masa ya shigo zo ka shigo baba Allah ba da lada daga zaran cewa an ce ga magariba ya zo malam sai ka ga ranka yana dade ku dan buɗa masa buna kai kaga da kai barci ka dan tashi kana ta barci to ai gwara wannan mutum ma ya zo ya matsaye ka ba muka yi ta matsansa barci barci yake dama Allah ya ba da lada azumi نعم da ba azumi ruwan ma wallahi ba zai daraja ba ku kula da wannan نعم yanzu ba ga zaɓi idan damuna aka ɗan noma abin da aka noma na amfani نعم da kullum damuna ake da damuna ya yi daraja نعم amma yanzu ka tara kayan damunanka ka sa a rambu hatsinka ya janye da- rogonka ya janye wakenka ya kusan ƙarewa kullum zuwa gona kake kana jiran damuna don damunan ya ɗanyi nisa ne نعم amma da damunan bai tafi ba ya dawo نعم wallahi da shuka ma ba za a yi ba نعم a ce tun dabara da ake ruwa har yanzu ana ruwa نعم yanzu wani ya yi shukan masara wani ya yi mai kaga yanzu damunan yanzu ba mai kula نعم wani damuna ce yo damuna kuma wani abu ne abin da muna damuna dama amma in ya tafi yake dawowa to ya fi dare نعم saboda an neme shi ba a same shi نعم ina fata kun fahimta to shi yasa da annaba zai zo ba shekara ɗari ba ɗari biyu ba ɗari uku sai da aka matse duniya ɗari biyar da kusan arba'in an matse ta masu shiriya suna neman shiriya ana ihirwan shiriya ana ihirwan neman annabi kai da ba- da abin ya kai ya kawo yahudawan ma cewa suke Allah ka aiko da annabin ƙarshen zamanin mana نعم wayan sabata huna alal ladina na'am ويستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Yahudawa da Nasara su ma suna cewa Allah ka taimake mu da annabin ƙarshen zamani yau ne annabi Muhammadu zai bayyana. Nasara suna cewa Allah kawo annabin ƙarshen zamani mun neme shi. Yahudawa suna mun neme shi. Larabawa suna mun neme shi. Duk duniya ana neman annabi. Da annabi ya zo ya dira a duniya ko nan gaba sai ya zama sai mai rabo. Ana wannan tsakiyar iruwan ana wannan damuwar sai Allah ya ce to ga mun aiko muku da.
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله
Ran da Allah zai aiko yi.
نعم dama ranar a fili ake ranar ko baka sani ba ranar ka san annaba zai zo duniya da Allah ya fara shirye-shiryen aiko shi maza aka dawo da harkokin zuwa duniya gaba daya duk inda ka san ana aiki a fadar Allah an dawo duniya Allah ya ce to yau da dare annaba zai zo ina mala'iku dubu saba'in ya ce ku je ɗakin Ka'aba ku kafa tutar la ilaha illallah
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله
kafin ya zo Allah ya ce a kafa tuta a ka- a kama ka- tuta wajen hudu aka kafa ga tutan la ilaha illallah ga wani tutan an kafa ga wani tutan an kafa Allah ya ce mala'ika dubu saba'in ku zo ku sauka aka aika wasu mala'iku da wani haske na kendir mulmulallen kendir ne daga Allah wani guduma ne yana haske sai da aka aika mala'ika dubu saba'in da guduma gaba ɗaya haskaka duniya aka haskaka duniya aka aiko da mala'ika dubu saba'in Allah ya ce ku kewaye gidansu annabi Muhammadu mala'ika dubu saba'in suka zo suka kewaye gidan aka ba da tsaro bakon Allah zai zo daga Allah daga nan aka ce da mala'ika jibrilu ka je ka yi shirye-shirye annabi ya kusan zuwa mala'ika mika'il ya zo israfil ya zo azra'il ya zo mai zare rai hima ka ce dawo shugaba zai sauka ya kusan saukowa Allah zai sauke annabi muhammadu bayan nan kuma manyan mala'iku wanda ban sani ba sai dai ka ji ana sallama gidan ummina amina assalamu alaikum wani ya zo ya taba cikinta ya koma ya ce Allah ne ya turo ni yanzu yanzu ba da dadewa ba shugaba zai sauko shi ne Allah ya ce mu zo mu miki fadanki ta dinga ganin fukafukin mala'iku wal wal wal wannan su shiga wannan su fita wannan su fito wannan su shigo mala'ika ya zo ya ce waye ce ni ne mala'ika ruhu ruhu na zo na gaishe da ne tunjina annabi ya kusan zuwa yana cikin wata ɗaya annabi nuhu ya zo annabi adam ya zo ya ce ko kuma wa'annan mutane ba ya ce ni ne annabi adam daga lahira Allah ya tura ma za ka zo shugaba zai zo annabi adam ya zo annabi nuhu ya zo ya ce mun zo ne mu sha inuwarki muna sanar da ke yau cikin ki wata ɗaya shugaban halitta yau yana wata ɗaya shine muka zo da Allah in ya zo ki gaya masa mun zo neman albarka mun muke addu'a mu ma mun kama kafa da shi saboda in ya zo ba zai yi ba jama'a za su masa yawa mun zo tun kafin ya zo mun kama kafa da shugaban halitta tana tafiya annabi ibrahim ya zo ummi na amina ta ce sai ga wani dattijo balarabe fari yana zuwa ya ce kin san ne ta ban sai ba mafarki ba ne ba ido da ido ku ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah ido da ido ya ce shi ma ya zo ya ce ni ne annabi ibrahim kakansa na zo na kama kafa da shi kafin ya zo ki gaya masa mun zo mun shiga inuwa ya samu a inuwa yadda a nan muka higa a lahira muna inuwar a gunda ake zaune annabi ibrahim ya kama kafa ya tafi annabi nuhu ya kama kafa ya tafi annabi musa ya zo ya kama kafa annabi isa ya kama kafa sauran annabawa sauran mala'iku duk suka zo gun ummina amina an gama kama kafa sannan su jibrilu mika'ilu isra'ilu azra'ilu ana haka Allah ya ce ka turo mata hurul aini su danno su zo duniya su zo su taro muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ba an ce in mutum ya je lahira ba zai zo to na lahiran ma sun zo wai ba an ba ana cewa an je lahira ba a dawa ba kurin murmushi muke yi shi annabi nuhu a ina ya zo ka ce a lahira to an dawo annabi adamu ba a lahira ya zo ba annabi ibrahim ba a lahira ya zo ba annabi musa ba a lahira ya zo ba annabi isa ba a lahira ya zo ba to abun wani ne ba za a da ba a bikin wani zuwa ake zuwa ake in dai bikin na wani ne in an dawo za a zo Eh, in dai bikin na wanda ake bikin dan shi ne lahirawan ma duk sun zo wallahi a to lahiran na waye nasa ne duniyar nasa ne lahiran nasa ne kuma yanzu kullum dan na gida gida a Abuja a nan gidan zan je in bude gida na waya kace mutanen kuka da abu ba za su zo ba ai ba zai yi ba in kuma Abuja ne nan na zo na gina gida aka ce Abuja ina da gida ni ake tsaro da mobile police da wani SS nawa kenan da wani DSS da wani ICCC da EFCC ina nan su ce ba za su zo ba yanzu shugaban kasa nan ne garin su ya zo a ce ba za su zo ba ka ce kauye ne ka gan su akan juji suna tsaye da bindiga dole kakan su annabi zai zo gari akwai wani wanda za a tsaya nan ne garin ai zai yin da annabi yake nan ne gari inda baya gurin nan ne kawai ya za a yace hayati khairan lakum wa mamati khairan ai annabi zai zo guri kowa sai ya zo kowa kuma sai ya bi dole a zo dole a bi kuma dole a nuna murna kuma a zo a yi tare kafin ya zo bayan an gama wannan Allah ma ya tare kayansa kuma duk da haka kan Allah yana aikowa yana aikowa ce kai ma zai tare kayansa ku ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah malam aka danno mala'iku na dare daban na rana daban aka haskaka ɗakin kaba aka haskaka filin ɗakin kaba aka haskaka sararin duniya shi annabi da zai zo ba da rana ya zo ba da dare ya zo da dare ka san dalili ai maganin haske shi haske idan ana so a ganyi a zo da dare idan da rana ne sai a yi in da rana ya zo wani cewa zai ai da hasken rana ya zo to da dare aka haskaka duniyan ya zama haske dole ka yarda yi ne haske sannan kuma ya wayi gari da hasken daren kuma ya gani da ranar ma yi ne a yi ita ranar ma tana haske ne da hasken shugaba yawwa dare da dare annabi ya zo bakon Allah da dare zuwa na daraja ba da rana ba da dare za a zo abin da ya sa aka zo da daren akwai dalilai da yawa yanzu bako zai zo nan garin da rana in ya ganna da jama'a cewa zai ai dan da rana ne malam ya tara mutane amma da dare ka zo garin nan kaga mutane da rana to shikenan kai ne alƙali kuma in kana so ka zo kuka da abu saboda harshen annabi in ka yi ka zo ka zo da dare ka gani yi mana dare kamar rana malam ai jiya da dare da na fita da gudu suka koro ni almajiran da gudu billahi da ni da gudu na yaga gida da gudu na gaya ma karfe wajen sha biyun dare ina fitowa da suka fara cinjina wace kai wannan fa zai zama barin shiga gida kafin kifta ido da na fito kofar gida dama wuta aka dan gyaggyara kafin kifta ido da na fito wallahi almajiri gardi sun taso da gudu ya fi dari uku tab tab tab tab na ce ku ce ya fi dare nan garin ba a kwanciya a kuka da abu ba a kwana ba a kwanciya kurin sai dai ka rinta idan ka ka bude karfe ɗayan dare yanzu ka zo in ka fito za a ga mutum ya fi ɗari biyar kuma karfe biyun dare idan ka zo ya fi dubu biyu babu kurin barci sai dai kurin ka toye kunnen ka amma baka isa ba wallahi baka isa ba yadda ka ga dare yadda ka ga yanzu yadda kake gani wallahi ya fi yanzu har ka ake kurin karfe biyun dare ko karfe ukun dare da Allah ka lallaba garin ku ka saci jiki ka zo wallahi in ka zo ka ce ai ni ban san garin ba ma Eh, idan dare yayi layin nan in dai karfe biyun dare baka isa ka bi layin nan ba sai ka dai biyun dare ba ka isa ka ba karfe ɗayan dare ko dama ba kwanta ba biyun dare ko ba za ka iya bi ba daga karfe biyu mun fara danna abinci ana fito da abinci ba za a daina fito da abinci ba sai an yi awa biyu sai an je hudu tare kusan dubu za a fitar kaga ana fito da tuwo ana fito da tuwo ana fito da tuwo kuma ana bayarwa ka ce wai anya ba mala'iku bane kuwa ne baƙi ne na muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ku ba baba hanya ya fita ku ba ya hanya kaɗan baba ba ga hanya yawwa zo kuma da ka tare da kuɗi ga dakarun baba ga wannan za ka maka baba ga kuɗi an aika maka amma ka tambaye ka ce ya jinjina ku a kai baba kuma da yamma in za a sha kunu ka zo kai kallo ka zo manzon Allah malam zai zo duniya duk annaba wannan sun zo sun kama kafa ran da zai zo duniya aka hirya sai da aka sa hijabi dubu saba'in yadda aka sa wa annabi isa ɗan na na maryama haka Allah ya sauke hijabi malam wannan su zo su yi sallama annabi yana zuwa duniya farkon abin da ya fara sajada ya gaida Allah yana gaida Allah nan bai daga gohinsa ba kafin ya dago malaika mika malaika rirwanu mai gidan gidan aljanna ya zo mai jiran gidan wuta ya zo wannan malaika ya zo sai da aka danka annaba mu kulli bakwai wani ruwayan mukulli ku yana daga kansa aka ce rasulullahi ga mukullin aljanna da man ce an zuwa baka kayan kai mai jiran gidan wuta yace ga mukullin wuta mai jiran mukullin kaaba yace ga mukullin kaaba ga aka baka ce ga mukullin arziki maza Allah yace mu danka ma kai ne mai abin aka danka masa mukullin rahama mukullin albarka mukullai ya kai bakwai a hannun annabi yana zuwa mai kaya ya karbi kayansa shi yasa muke cewa su to kifa na Allah mai shiga halara babu shamaki annabi yana zuwa ya karbi mukullai kowanne mala'ika billahi lazi sai da aka wai jibril ya tankwasara ce wannan annabi yi ne lirwanu mai jiran gidan aljanna Allah ne ya turo ya zo ya sanka ka zo ka san annabi Muhammadu wannan yi ne annabi ya ce so ba wai annabi ne ya san ba ya zo ya san manzon Allah aka kira mai jiran gidan wuta jahannama yana hannunsa da lazza da hawuya da habu habu da sakara da sa'ira aka tusa kansa aka ce zo kai kai zuwa kana gaban muhammad rasulullah muhammad rasulullah muhammad rasulullah shi mai shi mai jiran gidan wutan akwai shugabanninsa eh aikin ya kaba da shugabanninsa suna nan suka ce zo kai gaisuwa na ban girma mai jiran gidan aljanna ya gaida annabi ya ce ana so ya san annabi ya sani wai ba annabi ya san ka ba dole ka san shi kurin ya rage naka kai dai ka san annabi muhammad in kai wasa abun Allah yanzu za a yi ba kai kowanne ba malaika ya zo ya san annabi muhammad abin da aka rike aka ba su ajiya yana zuwa suka danga masa kayan annabi da aka zo aka kwantar da shi in an rufe shi da idan an rufe annabi da kyalle kullum sai ga kya kyallen ya yage shi ba zai yi ba aka ce ai ba a so tsakaninsa da Allah wani ya higa da kari da yi da kyalle zai ga ya rabu gida biyu Eh, ba wani abu da zai higa tsakaninsa da Allah daga yi sai yi yana dab da fadar ubangiji Eh, wai wani kyalle ya higa tsakaninsa da Allah ba zai yi ba yi Ba zai yi ba. ka je ka duba littafin hujjatullahi alal alamina fi mujizatus sayyidil mursalin ka je kai kallo an rufe yi kudin tsagewa zai kuma duk rana ɗaya zai girman ɗan shekara guda yi ɗan shekara guda kuma duk abin da za a yi Allah yi wa bawansa kayansa annabi yana zuwa Allah ya masa komai duk wani haske koma hannunsa sannan aka biyo abin ta dalilai na yanda shekara arba'in za a yi za a bayi manzanci kuma dama can yi annabi ne gaba ɗaya ya zama babu komai Allah ya ce to duk duniya yana hannunka mun aika ka ko ina a yi masa kiliyarin annabi kada ya aka aika sai da annabi wa duniya kiliyarin gaba ɗaya ko ina aka ba Allah ko ina aka yarda da Allah ya gyara abin da Allah ya ce ya yi aikin da mutum annabi dubu ɗari da ashirin da hudu za su yi su ma abin ya musu yawa yi kadai kuma ya yi tun da aka yi koyi yi kadai to dama ya isa duniyar ma fa ta yi wa annabi kaɗan fa ta masa kaɗan in za a haɗa duniya saba'in a aiko annabi wallahi yayi ba ma wai duniya bakwai ko saman bakwai ƙasan bakwai da duniya irin wannan ya kai saba'in annabi ya masa ba ruwansa yi mana ai yanzu Allah ya koyi shi kaɗai an aiko mutum shi kaɗai ai ya isa da abin ne nan da nan Allah ya masa da abubuwan da kake ga ba a kai ya mutane ba a halakar da mutane shi zuwan rahama ne shi zuwan rahama ne ba ya so a duniyarsa a halakar da wannan a halakar da wannan yana so je a tare a bauta wa Allah in zai je gaban Allah ya ga gurguzun mutane kowane annabi wani annabi ya tayi zai je da mutum dubu daya wani annabin ya tayi da mutum ɗari zai je wani annabin ma da tamanin zai je annabi ya ce so nake ni in zan je gurin Allah na je da mutum biliyoyi biliyoyi duk taron annabawan idan an tara a kashi goma na annabi ya zama bai kai ɗaya ba annabawan wannan da nasa wannan da nasa ma idan an tara su guri daya a kai goma nasa ba su dau daya so yake hi tun da hi ne babba ya je gurin Allah da taron da nasu bai fi goma ɗayan nasa ba shi yasa duk abin da aka yi masa baka je na cewa Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka shirya da mutane na ba ta wajen wani ba tare da hi ba dazu da mala da yake karanta ya ce kowanne na la'anta kowanne na masa ba daidai ba kowanne ne masa kaza duk abin da ne masa Allah abin ya juye ya zama rahama ta sanadiyar wannan abin kuma su samu higa aljanna to annabin mu annabin rahama ne eh mu bauta wa Allah dare da rana mu girmama annabin mu yau gahi muna cin arziki arzikin da iyayenmu ma shi suke ci kakanninmu shi suke ci mun zo mun zauna malam Allah ya mana komai banda mu gode wa Allah me za ba sana'a ba neman kuɗi mana hannu sulhu in ka taba hannun maka je lauyi ba ma yi amma kuma muna kai ya kuɗi wannan abin fa akwai abin duba ba ga mai hankali kana zaune ga lafiya Allah ya ba mu ga zama lafiya mun samu ga mu a garin mu ga mu da ƴan uwan mu da danginmu muna zaune da almajiranmu da mutanenmu addini ba kungiya ba komai komai yana tafiya daidai muna gaban shugaba dare da rana sai dai an motsa ka ji an kira shi a ce muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna wannan to me muke nema a gurin allah wanda ya fice wannan ya kamata kuma muna jan ku ne mu ganau ne kuma wasu ganau ne amma baƙi da suka zuwa wasu gari jiyau ne to kuma ku juya ku zama ganau eh ku zo ku da ba in ka zo wanda ya zo annabi fa wallahi kai ma sai ka je gurin annabi wani manta ma li zawa sa'adati fas'adu wanda ya jingina da mai daraja ba yi ma darajar zai yi in dai kana jingina da mai daraja sai kai daraja yaya za a yi bakwa gani idan ana yin taron siyasa an ce ga wani ya zo zai wuce a taron siyasa ko ciyaman kai ma kan makale ka je da kai kai ma kaman a cikin kake jama'ar manzon Allah ga gwamna in yana da tawaga aka taimake ka wurin kai ga yadda za a ci abinci nan gaba kai ma jama'ar gwamna ne to yaya ku da kuka zo ana taron annabi kuma ai jama'ar annabi ne ai na annabi yi ma na annabi ne to kar ka sake ko ina ka ji a zuciyarka ka dinga kuduri kana tuna mu kuma ka buranci cewa ina son mutanen nan suna da suna son annabi ba yadda za mu yi a lahira a barka ko an manta da kai Allah ba zai manta da kai ba ka garin da aka yi duba na an ba mu labarin wata tsoho ta ce da annabi nuhu ga itaciya na a jefa a jirgin da aka tayi a ruwan kuma aka manta da ita sai da aka gama dufa nan ta zo gurin annabi nuhu ya ce wai za a yi ruwan ya ce an yi ita mun manta da ke ta Allah bai manta da ni ba ce ba zai ga hidima ba ayin kai wa Allah hidima ba za a manta da kai mutanen nan ka so su dan suna son annabi a lahira Allah ba zai manta da wannan soyayya ta ka kai wa annabi soyayya ko ba annabi ba wani mutum civilian ka soya kan wani harka ai mutum yana ga daraja shi annabin ka soyi mutanen da duk suka so annabi Allah ne zai jawo kai kai ka gaban annabi ranar gobe kiyama fa kowa da shugabansa zai tashi billahi lazi duk mutumin da yake kaunan ba yahudi a lahira ko a nigeria kake a cikin yahudawa ma za ka tashi mutumin da yake kaunan ba nasare duk a nan ka mutu ma a nigeria a cikinsu za ka tashi masu zaben allah in kana kaunan su a cikinsu za ka tashi mai zan mutanen kirki a cikin mutanen kirkin za a tashi mai kaunan annaba a gaban annaba zai tashi kana son annaba allah ya barka san annabi ba yakan ɗauke fa ko laifin kaba'ira ne fa san annabi yana ɗauke shi ba akwai wanda yake shan giya a masa bulala yana shan giya a masa bulala da wani mutum zai masa mummunan magana annabi ya ce ku ja bakin ku kurabi wannan yana san Allah da annabi in an je lahira shan giyan nasa kurin za a yi kiliyar din sa ce zo zo zo ka tafi kurin ba dai da san annabi ba daga an yi tukutuku ya fita aljanna zai bi saboda yana son annabi Muhammad to bare mu musulmi da muke son annabi dare da rana ƙananan laifin mu ai son annabi shi zai dauke mana ƙananan laifi to yi yasa wannan zamanin in kana so ka so annabi to sai ka zama kana da kihin annabi ka sa aqida a zuciyarka mai kaunan annabi ka ji kana son sa mai kin annabi ka ji kana kin ka ji kana bayan nan kuma kai wa annabi aiki sosai da aqida e ya zan yin taimaki annabi ne yaya zan yi dan annabi yayi daɗi me annabi yake so ne me baya so na bari to wannan shine taimako duk lokacin da an yi yakin gwalolo ai akwai bai hudan da ya musulunta ya ce Abdullahi zan yin taimaki annabi annabi ya ce masa ka je ka rusa kafiran nan kai kaza kaza kaza yana yi shi kenan ya gama aikin ya gama aikin niyya ya fi kwanan masallaci amma kar ka zo kana son annaba a baki ba ka yi wa annaba aiki aiki za ka yi da gaske da gasken kuma gaske za ka yi wa annabi aiki karaya sannan sa in ka ga annabi yana wani aiki wanda Allah ya kawo ka dau nauyin aiki kuma wanda yake son sa kaje kana son sa wanda baya son sa baka son sa amma kana zaune wani yana jira mara cewa kan annabi wai har ka zai kana sauraron jira to ina aqida taka baka ga dan siyasa in ana siyasa bare ka ga yadda aqida yake dole sai da siyasan zamu koya muku aqida yanzu dan jam'iyyar wannan da wancan jam'iyyar idan wannan yana da ubangidansa a nan fa wannan yana da ubangidansa a nan idan ta kada su fa in sun je gabansa suka ce ranka da ya mai gabar su na shekara hudu za su ce ba ku ba za samun kwandala amma suna gindinsa sai dam su zauna su ce ranka dai muna fursa ne ta mun sani yau shekara hudu wani abu ne za mu buga yi za mu buga zai kare in gari ya waye sai a wanke da kauye zai wanke rigansa ya zo garin ya wuni alhaji ba ne ya yi tafiya to ku sai a zo kofar gida ballar riga ya ce muna nan ai muna nan can inda ake can inda ake samun kuɗin da aka kada ba za a je can ba ana nan shekara hudu za a yi gabar sana an yadda to kai ba za ka yi wa annaba haka ba ana nan ran da aka juye suka samu kuma wayannan mutanen su ne a gaba ba ka ga kafin shugaban ƙasarmu ya samu shugaban ƙasa sai ka samu shugaban ƙasar duk wahala shekara wajen goma ya biyu suka sa kansu bursuna har ya samu kuma yau suke ci da su to wannan aƙidar kai ka zo kai wa annabi wannan ba da daɗi da babu daɗi kana gaban annabi in daɗi ya zo ka samu in baka samu ba ma ka zauna ranan gobe kiyama ku ce za ta juya ku kuke gaba a gaban annabi kuna ta sarrafa cewa za wani ka ba mutane ruwa su sha ina wani zo ka fito da ruwa ka bayar a kira ka ce ina mutanen ka suke a ce Rasulullah ya ce to na baka izini ka je ka kama mutum 70 a mutanen ka a baka izini a shigan farko annabi zai higa aljanna zai higa da mutum dubu saba'in kowane mutum dubu saba'in ɗaya zai higa da mutum dubu saba'in yanzu muka jajirce aka ba mu dubu saba'in duk karkarar da mun fi dubu saba'in ɗin mu zo mu ce wane zo mana kai ma wane zo mana wani wanda ya zo da motar sama ko masa ya kawo mutane mu ce kai ma direba zo za a tafi da kai ya ce kai malam ka manta ne ce ni nake ja mutane a mota mace mai homan nan zo shiga shiga cikin taro wani yanzu ya ce malam mu ne fa yan ziyarar nan mace ai har da ku dama ku ake nema ku zo mutanen ma fa sun yi kaɗan za mu ce dubu saba'in aka ce mu nema mun samu arba'in saura dubu talatin in kuma Allah ya sa malaman mu ne suka cece mu ta ai kaga mun shiga cikin mu duka in kuma malaman malaman mu ne muna ciki dan shehu tujani hiza ba dama in an ba shi dama ya ba malaman mu dama malaman mu su ba mu dama san annabi gaskiya ne ya kamata to ku zama kuna da aqida eh aqida ku ta zama irin tamu yawwa akan san annabi ya ka gani akwai raki ba ruwan mu duk wanda yake san annabi in kana san annabi zo nan mu yi harka da kai in ba ka so ka tafi ba za a ga mun je gurin mai kuɗi ba ba za mu je gun wani basarake ba ba za mu je gun wani mai aikin gwamnati ba babu in kana son annabi kuma za mu daure mu je gurin ka mu je mu gaida kai mu girmama ka ka zo ayi in kana son annabi muna son ka in ka ce ba ka son sa kar ma ka zo inda muke ko kuma muna karatun nan da wani mai kuɗi ya zo ya danna wata waya ko wani abu ana gaba nan ko ransa za mu yi ko miliyan ɗari ka kawo mai da kuɗin ka za ka yi ba masu dole kan ka zo ka sa wayar ka a sadar ka ajiye maganar annabi ya ce yadda na je sai ka ajiye mun gama shi kenan kuma harka kano duniya sai ka dauka kuma duk da an gama in kana so ka yi daraja a gunmu ka dinga mana maganar annabi kwanan nan kwanan sun ishe mu Allah ya kawo mana nasa hakan hakan muka zauna kuma yanzu haka ba ma ganin ma kowa sai na annabi ko gwamna ne ya zo zaman sa lafiya ya ce yana son annabi kun in ba wannan ba abin da ya dame mu da shi dolan ka za ma firan annabi kuma duk abin da ka zo nan garin sai firan annabi za ka je sai na kaba ma hujja za ka tayi ko kana gagga sai ka bi dole ka tafi ga abin da ya kaka sai a ce ga abin da muke faɗa sai mu saurare ka mu ji wanne kake so a yi ga abin da ya kaka mu ko ga abin da muke faɗa ka zauna ka ji karatu ko shugaban kasa ne ya zo wallahi sai an gaya masa darajar annabi dole ne wannan fa amma ka zo ka zo ka gigice ai ranka dai ne ya zo da muna karatu mun bari ba zai yoyi ba dole annabi muhammadu wanda ya zo na annabi namu ne wanda yake kaunan annabi namu ne wanda yake girmama annabi muna girmama shi kuma a tafiyar da muke muna kore bidiya ko muna tsaye da sallah to Allah ya gane da mu قالوا أقررنا kalu sai annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu suka ce a ƙararna mun tabbatar da wannan bayani da muka yi muku na baya.
قال فاشهدوا وأنا معكم من Ƙala da الشاهدين Allah ya ce to tun da haka ne fa shahadu ku zama shaidu. Eh wa ana ma'akum ni ma a tare da ku. Allah ya ce mina shahidin ni ma ina daga cikin ku ku heda. Allah ya ce ni ma alƙalami na nawa ne? Dari biyu da.
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ya ce fa shahadu ku shaida. Wa ana ma'akum ni ma ina nan tare da ku. Mina shahidina daga cikin masu ba da shaida. abinda Allah ya faɗa kenan alaikum wa alaihim da kuɗin da kuma su al'ummar taku.
فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم To ba الفاسقون manta walle a nan al'umma ɗin duk bayan annabawa sun gaya musu. Idan wata al'umma ba wai annabawan ake nufi ba. Idan wata al'umma ta bijire ba da zalika da misaku bayan wannan alkawari da annabawansu suka isar musu. Fa ulaika to kaga al'umman da suka bijire humul fasiquna sune jumlan fasikan bayi. Kharijuna an dati sun fita ga yi wa Allah